ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله اليوم منا يمي نرانا الحديث wanda sha hudu ga watan Rabi'u Sani wata na hudu hijira da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha biyu ga watan goma sha biyu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da sha tara ga mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Damascus. Domin ci gaba da karatukan da aka fara a tsawon kwana uku da suka wuce. Muna roƙon Allah ɗaukin sarki a amfanin da mu da abin da ake karantar da. Jiya mun karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tambihul ghafilina wa tafhimul aqilin ila tawfiq salihin fadakarwa ko bayani na waɗanda suka rakana akan da'a ga Allah da musa ga Allah tawfiq sarki da kuma tunatar da masu hankali zuwa ga hanyoyin mutanen kirki mutanen kwarai yan uwa mata wannan littafi kamar yadda muka faɗa yan uwa ku sai mace ta rubuta shi a shi wannan babban jan hankali ne gare ku a tashi zai yi karatu domin da ba sai karatu ba ba za su samu ilimin da za su iya rubuta littafi haka kawo ma musulmi abin da za su amfani da shi ba na asmaru ya shiyo da koyo Allah ya gafa kamar Allah kuma ya kai masa lada a kabarin ta to za mu tashi a cikin babin da ta kulla na hudu bani mai magana akan alamomi na masu biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu ambace wasu daga ciki jiya sai lokaci yayi yau kuma za mu dora لو تأشيد لك سوى ومن علامات اتباع السنة صرف الهمة إلى طاعة الله تعالى باجتهاد في تصحيح الإيمان درسكم على مؤمن نما سبي سنة منظوم الله صلى الله عليه وسلم صرف الهمة ما لما تجي كركتت همة وعظو قوم زاني ila ta'atillahi zuwa ga da'a ga Allah ya zan duk sanda aka ce abu da za a je ga Allah to a ganki kina nan kwazo game da wannan abu a ganki kina nan kokari shi ne kace bi bi ta hali ta fiskar kokari za a dan sai tafsirul iman wajen gyara imani wanda gyara imani shi ne tushe da zara aka ce imanin ke ya lalace to duk wani abu da za ki yi shi ma zai kasance lalatacce kin sami buƙatar mace da zama ta kyauta imanin ta tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda da Allah ta yadda da annabawan Allah ta yadda da gaibi ta yadda da duk abin da Allah kokin sarki ya neme ta ka yadda da shi يشير كما لم يعذري بك أول الوالد وعلى المكلف تصيب الإيمان farkon abin da yake zama wajibi ga wanda yake shari'a ta hau kanta addini ya hau kanta ya wajaba a kanta namiji ko mace malayci shi ne gyara imanin saboda haka duk karatuttukan nan da ake mana cikin kwana uku da suka wuce babban manufa shi ne gyara imani da in mutum bai da imani to shi ke bayu ya fada shirka eh, kafirci sihirin tsafi bori da bokanci duk wanda rashin imani ke kawo kaɗan na kwarai sannan rashin imani shi zai sa mutum ya dinga sabon Allah ya dinga ayyuka na sa irin ba za su taru a kunna kiɗa na music ana rawa da abin da ya kamata duka wannan rashin imani ne na kwarai domin duk wanda yake da imani na kwarai ba zai iya saba ma Allah ashe in kika kina sabon Allah to imanin kina da alama ta tambaya an yi kuwa imanin kwarai ne sannan ta ci gaba da cewa wa ilmi jami'i ma auzaba Allahu alaihi haka mutum ya san duk abin da Allah ya wajabta masa Allah da Allah ya wajabta masa abubuwa da yawa duk ki kokari ki san su Allah ya wajabta miki sallah ya wajabta miki da'a ga miji ya wajabta miki kaza da kaza da kaza duk da waɗannan abubuwa ki tashi da yake san su awwalan farkon lamari shine abin da ake nema da ni thumma sannan yanzu tauba ko yanzu tauba mutum ya zinci tuba ga Allah madaukakin sarki fi kulli dhanbi a cikin kowane irin zunubi zahiran wa batin abin da yake bayyane da wanda abu laifin da kike wa Allah na bayyane mutane suna gani ki tuba laifin da kike yi a koye ki tuba wasu malamai suka ce laifin da a koye shine abin da ya shafi zuciya kamar hasana kamar munafanci abin da dai mutum zai fito ce wanda ba ya da kyau wanda zai bulle a cikin zuciyarsa to wannan a tuba ko kuma zunubi na bayyane wanda kowa na ganin sa mutane ma na gani saboda haka wajibi ne gare ki goyar Allah ki tuban ma Allah daga kowane irin da yake yake aikata li yahsula lahu ta'a domin biyayya ga Allah ta samu gare shi wa qabulu da kuma karban biyayya din ga Allah dan in kafin Allah ya miki yawa malamai suka ce ba za ki iya biyayya ga Allah to shi yasa ake son ki tuba domin duk sanda aka ce miki ga doka ta Allah abu ka za a son ki ma Allah da ki ma Allah biyayya to za ki iya amma in zunubi ya dunta ki ko ina zunubi ki aikatawa wannan yana da hana annabi kina da da'a kina da biyayya ga Allah fa yaqdi jami'a ma taraka min alwajibat kuma mutum ya yi kokari ya biya duk abin da ya san ya bari a baya na wajibi sai ya ranka su in ke ga ana bin da wajibi wani bashi ko tsakanin ki da Allah ko tsakanin ki da mutane ke ci haƙoƙinsu to ki biya su bar su kansu in ma Allah ka biya ki bashi na azumi watan Ramadan ya tsaya jinin al'ada ya zo miki ke aje azumi ba ki rama ba to ki kokari ki biya ko ke wa Allah alƙawarin wata da ko wani wani wata bauta ke wa Allah alwashi ke mai alƙawarin in ya baki haihuwa ko ya baki kaza ko ya baki kaza ko ya ba ki kaza za ki yi ibada kaza to wannan duka ya zan bashi kuma wajibi ne a rana duka wannan cikin alamomi ne da ke nuna cewa mutum yana da sunan mazan Allah wa ya tahallalu min huquqil ibadi kuma ya nemi walwalewa daga haƙoƙin bayi in ce san ana bin ki bashi to ki kokari ki walwale bashi shi yasa nace fil mali da abin da ya shafi dukiya in an baki ajiya aka nema ki bayar ki mai da mai abu a jinka in aro aka baki mai mai kaya yake mai abin ki ba shi wannan wajibi ne in ba fata ki yi ke ba ki kudin miji ko abincinsa gero ko shinkafa ko dawa to ki tuba ki nemi gafara ta shi yaki bi in kin mutu alhali akwai haƙƙin wani a kan wanda ya shafi dukiya to ki sani akwai matsala ba za ki shiga aljanna ba, sai ke biya wannan amana saboda haka masu saka abincin mazajen su yi haka masu saka kudin mazajen su yi haka Allah na ganin in ma shi baya nan ya tafi lambu ko gona ko daji wurin aiki ko baya gari to ki tuna da Allah yana ganin ki ma sannan ta ce wannan haka da kuma rayuwa in ke san ke cutar da rayuwar wani to ki nemi shi ya tafi an fahimta ko misali ke ne ke ba da kuɗi makudai na kuɗi ke ba boka an zo an cutar da tafi ke tsaron kishiye yanzu ke ji wa'azi kuma wa'azi ya kama da an ce bokanci a ranar mai kafin su kina neman ki duba to sai ke koma ke ne mai gafara da ya tafi tuban ki kawai na rashin zuwa wajen bokaye wannan tsakanin ki ne da Allah amma wanda da ke dalilin ki haɗa ta da boka ko malamin jin haka ya zo mata rashin lafiya ko haka ya zo mata jini ko abin da ya kama da wani ko aka yi mata kurciya ta bi daji ko ta haukace ko ta daina haihuwa da akwai masu wanke shiyoyin su magani don kansu haihu akwai su sai dai nan samar gwargo akwai su ban sani to in akwai su su tuba in kin tuba kice ke zuwa alkawali ba za ki sake zuwa wajen boka ba wannan suka ce tsakanin ki ne da Allah amma wannan da kin zalunta ke dalilin da yasa aka zalunce ta sai ke zo ke ne mai tsarafa da miki da yake ne in ba haka ran tashin kiyama ba za ki shiga a cikin da sai an muku shari'a za a zo gudanar ki a bata tun da lahira babu aiki sai abin da kai a duniya in ba ki da lada a ɗauko zunubin ka a loda ne in ka zalunci mutum to in za a yi shari'a a kotun Allah ranar gobe kiyama shine malamai suka ce za a ɗauko ladanka a bayi in ba ka da lada ladanka ta ƙare in yana da zunubi shi kuma sai a ɗauko zunubi a loda sannan a tallafi mutum a jefa shi wuta akwai waɗanda da yawa zunubin wasu zai kai su wuta ba ma nasu ba sannan ta ce wale irbe ko mutunci ke ci mutuncin wata kinwa wata kazafi ke ce tana biyan maza tana biya wajen tana zuwa wajen lokaci tana kaza tana kaza ko alhali ƙarya kike kawai ke ne don ki bata masa suna to shi ma ke je ki isko da kike don Allah ke yi shi a sharadin tuba in ka ci hakkin mutum amma in ka alƙawari ba za ka sake ba wannan tuba ne tsakanin ka da Allah Allah zai iya yi to amma dan wanda da ka cuce shi ba shi ne sai ka nemi ya yaye maka ya ainihin dauke maka wannan zulumi shi ne abin da nake nufi da wai tahallalu min wusuqi al-ibadi bil mali wan nafs wa shirk wal hurma ko kuma mutunci ko daraja ka zubar da mutuncin wani ka zubar da kimar wani cikin jama'a shi ma ne ka nemi shi yaji ko waddini ko ka zubar da mutunci addinin wani misali ka zo kana sai aiwa da baya sallah kuma alhali yana yi wani baya azumi alhali yana yi ko wani ba addini ya kai duk waɗanda abubuwa haramun duk abin da za ka faɗa ka tabbatar da cewa Allah ya yarda ka faɗi shi in Allah bai yarda ba ka kama bakin ka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa fi riwaya aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah ko ranar ƙarshe to shi furta alkhairi shi faɗi alkhairi in bai iya faɗi alkhairi to yayi shiru don magana ba dole ce sannan ka ci gaba da cewa sun mai yaji ta hidu sannan ya yi ƙoƙari fi dafi awa ikir ibadat wajen tunkuɗe abubuwan da za su hana mai bautar Allah duk abin da kan san yana hana ma bautar Allah to ka nimance shi misali mutumin da yake son ya tashi cikin dare ya yi nafilfil ya yi kiyamun laili ya gaya ma Allah buƙatojinsa to in zai yi kwanciya kai ya ci abinci da yawa kar a ci da ciki sosai ko da yin zo ta ci nama ta ci shinkafa ta ci yamuce ta ci waye-waye sai zuciya ta tare har da ruwan ruwan da za ta sha babu shi to yanzu wannan in ta kwanta ina magana kiyamun lai eh babu kiyamun lai saboda abinci in yawa jiki yawa malamai suka ce yana cutar da jiki yana kashe zuciya yana rage imani kamar yadda ba a son a zauna da yunwa haka kuma ba a buƙatar a cika ciki sosai sai mutum ya yi bam ko ina na ji sai kaga ya yi saboda haka a kula da wannan sannan duk abin da kin san zai hana miki karatu ko neman addini ki nisance shi abin da zai hana miki kiyaye sallah ki nisance shi shine hawaikul ibada abubuwan da za su zama maka alakakal su zama maka da baibiya kana son ka yi addini ka ba ka iya to a nisance su domin alkhairi da mutum zai samu shine karkashin da'a ga Allah da bautarsa shi ne yace minar duniya daga duniya saboda haka ko sana'a mutum ka yi malamai suka ce in sana'an nan tana hana mai tsaye da salloli to haramun ne ya ci gaba da sana'an nan ya rufe ta ya buɗe sabuwa misali kin gina da sana'a sana'an nan ba ta baki dama ki sallah kan lokaci sai dai ki haɗa azahar da la'azar da magariba ki dunkule ki kamar da wani an ba mu labari shi abubuwa sun yi mai yawa saboda haka bai da lokacin da zai yi azahar a lokacin ta la'asar a lokacin ta magarib a lokacin ta isha'i asuba to in yanzu lokaci guda sai ta dunkule su cikin niyya sai ce da waito ala as-salati zuhra وأثرا ومغربا وإشاء وصبحا الله أكبر sallah biyar yanzu duniya ke taba ganin da aka sallah haka a yi sallah biyar kuma a madadin sallah daya menene dalilin sa wai bai da lokaci waɗanda suka je saudiya cikin ku za ku ga yadda an zaɓi sallah da muhimmanci a saudiya balarabe in an kai kira a ka'aba to za ka ga ana rufe shago ana rufe shagona ba a kasuwanci don doka ne idan aka kama ka kana tsaye da tsayarwa lokacin da an kai kiran sallah to za a hukunta ka ko kana sallah ko ba ka sallah in dai lokacin sallah ya dole ka rufe shago ba a cewa dole sai kayan sallah wannan ya rage naka aikin hukuma ne in ta san da kai dalilai sun tabbata ba ta sallah sai a hukunta sannan wannan ko mutane idan kina hulɗa da wata wadda ba ta son addini ba ta son bautar Allah ki ga alamun mu'amala da ita hulɗa da ita yana kawo miki ja baya ga addini tarwata saboda haka ba a rubuta da rabuwa wadda ba ta da kokari ba ta da kuzari ga addini ba a abuta da wadda ba ta son karatu ba a abuta da wadda ba ta son ibada ba za a yi abuta da ita za ki nemi wadda take da ƙarfi take da kokari da jajircewa game da karatu game da kusan Allah wannan sai ya amfani ki sannan wa shaitan da kuma shaidan shaidan kashi biyu ne akwai shaidani na aljani akwai shaidani na mutum to duka yi kokari ki kaurace musu don shaidan bai bari a mota ba a bangaren mutane ko a bangaren aljanu wannafsi da kuma rayuwa kada ki dinga bibiyar abin da rayuwar ki kawai ke so shi ne ta ce bin zuhu da hannun duniya ta hanyar nisanta game da sha'awar duniya don galibi karkata ga sha'awar duniya da kyalkyalinta da dadinta to yana sa mutum ya bar addini yana sa mutum ya bar abu mu a can Najeriya akwai wasu saboda kuɗi saboda sun tara kuɗi ba sa iya zuwa masallaci su yi sallah ba su iya zuwa ba su da lokacin da za su zama masallacin su yi sallah wasu kuma ba su iya shigowa masallacin su yi sallah saboda masallaci dauda gari sannan akwai warin mutane shi kuma bai son ya ji warin mutane to mai dama dama shi na mai sallah shi kadai cikin cikin gida ne wanda bai da dama ma koyi bai yi gaba daya ke ga wannan duka bi saboda duniya ko mulki ko sarauta fima siwa darura cikin abin da babu larura da dole sai ka neme shi sai ga nema abinci larura ko ba laifi ki sana'ar da za ki dan dinga samun wani abu kina da larurori in dai sana'ar Allah ya halatta ka zama komai babu laifi ka yi sana'a ko ka yi wani abu na daban na neman arziki saboda rayuwa ba ta iya rayuwa haka nan babu wani abu na kuɗi da mutum zai dinga rage lalurori da sauransu to amma kada ka yi zurfi sosai kar ka wuce gona da iri wattafarru da anil khalqi da kuma nisantan mutane illa fi hali daruratin diniyya sai dai a halin larura na addini su magabata za ka ga hulɗa ma da mutane ba sa yi sai abin da yake addini ne ko karatu za a yi ko wa'azi ko wani abu ne wanda ya shafi addini sallar sauransu amma a ce wai wani yana da mazauna wurin hira ko waye waye magabata ba su don galibi da waya ka zauna mazauna a yi tsira a tsari baka samu zunubi ba sai an kebu ma wani in ba Allah ya kiyaye sai an kulla ma wani sharri sai an ga haram mata na wucewa babu hijabi in ka kalli kawabun da kaga haram ko wannan bai faruwa to shi yasa malamai suka ce mutum ya dinga tsaurace wa mutane sai in karatu da ai ko sallah da ai ko taimaka ma gajiyayyu ko marayu ko abin da ya kama ko sulhu tsakanin mutane ko zuwa masallaci a yi sallah to wannan musamman in fitintunu suka yi yawa in fitintunu suka yi yawa to wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa in fitina ta yi yawa da musulmi ya yi kokari ya koma gefe ya labe ya ci gaba da fasara ko da ba ka fitina yau da gobe yau da gobe sai shi ne ji ba ci amma haɗuwa in addini ne ya haɗa wannan ba ko eh wa duniyawiyya ko kuma abin da ya shafi rayuwar duniya na dole kamar kasuwanci da muka ambata ko sun ce rayuwar duniya ne ko ba haka ba namiji zai iya rutuwa ya zo kasuwa da yake kuma mana kuna zuwa kasuwa akwai mai zuwa kaza akwai mai zuwa abuja ko ba ku akwai mai zuwa kigim naza akwai mai zuwa kau akwai masu zuwa taro a balla yan zuwa ga sunan to da Allah ya an kace kasuwar nan akwai matsaloli ko babu kun ga akwai matsaloli na farko dai ba a yadda ta shari duk matar da za ta fito za ka ga ta gana ma take fitowa sannan garwaya ake maza da mata an gani ta turi ƙato shi ma ƙato ya tsaye ta wai kuɗi take ne kuma kuɗin ga sai ka rasa bi take yi wajen biki ake kai su wajen harka aure shi ke duk fitan mace bai wuce waɗanda abubuwa guda biyu ba biki aure duk abin da mace ta tara za a ga can ne an kai da shi mafi yawanci masu hankali ne ke cewa su tara kuɗi su je aikin haji ko a taimaka ma mutane ko in miji ya rasa a taimaka masa to masu dama-dama ke saboda haka mace in dai za ka je kasuwa ta yi taro daidai ne ya da maza malamai sun ce haram bai halatta ki tura wani ya je ya miki kasuwanci ke ba dole sai ke tura sannan wal muharabatu wa muharabatu shaytan da kuma kokari akan shaytan duk abin da kin san shi dan baya so to ki kokari ki bar shi kuma ki yake shi na akan wallajau ila Allah da kuma komawa zuwa ga Allah neman malaba da neman kariya ga Allah madaukakin sarki sannan wasti'azatun bi da neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yaga shi ba a neman tsarin boka in kina neman tsari ki nemi na Allah Allah shi yake iya tsari wa kasaratu zikiri da kuma yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka sha bada an ce zikiri zikiri na farko shine alqur'ani duk sanda kin ja aya ko sura ki karanta ke zikiri abinda ake kira zikiri shine ambaton Allah abin da ma ɗaya daga cikin wani magabata ya ce duk abin da zai sa ka tuna da Allah sunan shi suke duk abin da zai sa ka tuna da mahaliccinka to sunan shi suke to ba zikiri na ɗan rawa ba wannan ba zikiri ba ne hauka ce wa dafu wasu wasu shaitan da kuma kokarin tunkuɗe wasu wasu na shaitan abin da shaitan yake zuwa yana sa mutum a zuciya na marasa kyau ka kulla wani shan ko je kai zalunci kaza ci amana wani ke kaza haka kawai wasu lokuta za su je dan yana kawo mahari to a tun kudu wayan abubuwa wa ma'arifatu shi latihi da kuma sanin dubara ta shi nan dan shi dan yana da dubaru kala kala in ya fito miki ta wannan hanya bai ci nasara ba sai ya fito miki ta wata hanya kala shi yasa za ku ga mata ‘yan an kai musu wa'azi su bar kaza in sun ka bari sai daga sun sake hitowa da wata sabuwa an rufe kofa sun buɗe wata sabuwa to shetan ya riga ya kawo musu hari da dubararsa sannan wa iljamin nufus da kuma sanyawa rayuwa ko rayuka linzami bilijamin takawa da linzamin na tsoron Allah. Don in mutum ya samu kai ne linzami na tsoron Allah to ya huta don mai tsoron Allah ba zai iya sabon Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance a duk halin da ka samu kanka biman ihamin ittiba'il ahwa'i da hana rayuwarka game da biyar son zuciya duk abin da ke san son zuciya ne ba addini ba ne to ki hana rayuwa wa dabtil awqat da kuma kiyaye lokuta lil ibada domin lil ibada domin bauta ga Allah lokaci kaza zan karanta Qur'ani lokaci kaza zan yi tasbihi lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza ana son ya zama musulmi na da wannan tsari a rayuwarsa wasti'anatun billah da kuma neman taimakon Allah kuɗi kike nema la duk abin da kike so to ki nemi taimako da Allah subhanahu wa ta'ala wa hifzul aini da tsare ijiya minan nazari daga kallo fil harami daga haram wal fuduli da kuma abin da babu bukata a kansa kallo mata sun fi kowa kalle-kalle in tabbace kai yaran in tana so ta kalle namiji to ba ta kallo ne in ta zo gaba da gaba da shi da can nesa za ta gama kallo ne za ta kalle shi sama da ƙasa sai ta gama kallon shi sai ka ga ta so ne kai kayan ka biyo sai ka ɗauka ba ta ganta. Amma ta riga ta ga maganin ka sun kamin ma ka yi zo kusa gare ta. Kuma mata su adda wani abu. Ita za ta za ta tsura ma yau da kalle ka. Ita ba laifi ba ne wurin ta. Amma kai da ka kalle ta ɗaya. Kun ka sake haɗa ido biyu. Ga na uku sai shi ne nuna mata ai son da yake ai suna yake na birge shi ko ba ka kuke ba wai wai tun da an kalle ta ai mata kallo wai son da aka kuma shi bai buɗe baki yace yana son ki to mata a ji tsoron Allah a daina kallon mazajen da ba na ba ki kalli mijin ki kawai shi an ka halatta miki ki kalla wal fuzuli haka duk kallon da bai da amfani ki nisance shi wa hifzul lisani da tsare halshe min al qawli harami daga bakin magana ta haram ƙarya ƙazafi ƙage ki nisance shi giba ma'ana yi da wani mutum ya tashi baya nan kawai a zauna a yi ta jibin ba ta san duk kowa ce mu shi yasa da zaran ka gama sun kai biyu shi ke ba yadda za a yi karabu da su sai je mu sai dai wani taimako na Allah in Allah ya tsare su ko ayin sa'a suna da tsoron Allah su sai a rabu lafiya haka in su uku suke sai guda ka tafi aka bar biyu to sai an yi gumin wanda ta tashi haka in mace na da kishiya a bikiyar da ta zo ba za ta fita daga gidan nan ba sai an ce gumi kishi duk abin da a sirri ko abin da ke faruwa a gidan ko tsakanin da kishiya sai ta kwashe ta gaya ma duke wallahi ku ji tsoron kai akwai masu kwashe asirin mazajen su suna gaya ma abokanin su wallahi haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin mutane a bangaren mata shine mata da take ɗaukar sirrin mijin da tana yaɗawa ga duniya ba da ne bane wani abin tsakanin ki da mijin ki hatta iyayen ki bai kamata su ji iyayen ki ma to ji Qur'an wata in kwana guda an kai ba ai abinci ba shike ta samu abin baki ya bar ni ne kuma ta mata sai a hankali Allah ya kare shi yadda wa hifzul qalbi da kuma tsare zuciya minan amali daga dogon guri shi ma wannan yana daga cikin sifofin mata guri kisa za a ga wata in ta yi aure shi kenan ta riga ta ta ainihin kwatanta ma rayuwarta nan zuwa shekara kaza sai ta mallaki kaza saboda wacce ta yi aure ta tana kaza ta sai kaza ta yi kaza ta yi kaza ita ma sai ta samu rayuwarta ko kuma sun kamin ta yi aure ta riga ta tsara ma rayuwarta wa mai kaza take son ta aura wanda ya je libe ya kwaso kuɗi da motoci ya zo ya mata ginin zamani ya kawo mata abubuwa daban-daban ko wanda zai dinga ɗaukar sai yana yawon duniya da ita a je kabaru da ita a je amincan a je ko ina duk da take to wannan mu ji tsoron Allah sannan malama ta ce wasu idanu da kuma gaugawa gaugawa al'amura a hankali ake biyu su akwai wata da zaran ta yi aure in ta shekara ba ta haihu ba shi ke wai ta rike shi ba ta wurin mai gobe da nisa ba ta wurin malam mai rataya ba ta wurin malam malam boko shekara guda don bai haihu da mai rafani da mai tsantsa tsulmi da mai doguwa da mai malam na alhaji wallahi mu ji tsoron Allah mu daina gaggawa cikin lamurra mu dinga sa hakuri abin da kike so kar ki ce dole yanzu yanzu kike bukata ki bi abubuwa a hankali war riya da kuma riya yin abu kawai don a ce ki yi yanzu kila duk da ba na tsammani wata ta zo wurin karatun nan ne don a ce ta zo to ba ki da lada kuma sai Allah ya yi miki azaba yanzu wadda an ga tsare karatu misali karfe hudu ba ta kai gidansa ba sai karfe shida wannan don Allah ta zo an ce cikin ku akwai su wai in an tashi karatu karfe hudu ba ko mutu saura wai ba za ta kai gida ba sai karfe shida ta yi awa biyu bisa hanya to ina kin biya wallahi ku ji tsoron Allah ba abin da zai iya fitar da ke ranar tashi alkiyama sai aiki in ke tsare dokan Allah shi ke nan ki saba abin da kike wata kabbur da kuma girman kai girman kai to a ji tsoron Allah shi ma girman kai ba ya da kyau wal gabar da fushi shi ma mata na da yawan fushi shi yasa Allah ne sai su tafi ya giya a wuri ba sai an gaba maza saboda maza sun san ta hankuri inda ku ne an ka ce ku ne za ku dinga saki ya giya a wuri to wata da kai mata laifi duka yuka ma za ka ɗauko a cikin kewa a to ku kaddara mutum da za ta shaƙe mijinta ta ci falon mijinta in ka yi ruwa ruwan kayo ba da takarda ba ka barin gidan gaya wuri ka ba ni na kanta domin kake tunanin yan hannun da kake eh shi kuma in yana wawa wai sai ce a ni ko na haifu ga uwata sai in sake ta don yana wawa wata ne sai mata tabbas na haifu ga uwata don babu wata ta haife ta ke tawa amma dai ban ta haifa ne shine Allah ya taimaka shedan ne yake zuga ta shedan ne yake tura ta yana ce ce ya sake ce ya sake ce ya sake to in ka tsaye mashi ɗan kai ta yi wuta wa hizzul udhuni da tsare kunne min istima'i kalamil fuhsh daga sauraren magana ta ba mara kyau mugunyar magana shi ma wannan ba ya da kyau saboda haka duk maganar da ba ta da kyau ko ƙarya ko gima ko zalunci ko kayan wake-wake na shiriri ta da shirme su ki tsara kunni ki daga wani wal giba da kuma giba shi ne tsaye wuri koyi da wani sannan ta ce wa hibdul farj da kuma tsare al'aura min zina daga zina saboda haka alamar kina bin sunnar manzon Allah shi ne a same ki ba ta daga ke sai mijin da Allah ya halatta ne saboda haka mu ji tsoron Allah mana mu tsaya ga abin da Allah ya halatta mana wallewa da kuma liwaɗi Allah ya tsare wa hifzur rijlaini min al-mashi da kuma tsare ƙawafu daga tafiya ila al-harami zuwa ga abin da yake haram yanzu da tafiya ko ya lana hatta don ta je ta je ta yi rawa na mai zai koya mutai da sauransu ƙawafun nan sai an rubuta musu zulumi kuma za su ba da shaida gaba Allah akwai aiki ba akwai aiki in an gaje lahira aka ɗauko miki aikin ki da ke duniya aka nuna ne wallahi za ki sha mamaki sai ke ce ko ni ce ke ta ba aikin wani bane naki duk abin da ke duniya yana nan Allah ya sa a tara kuma sai an kallon shi a nuna miki ba za a miki hisabi a kan haka shi yasa wai mutum ko ne da tsoron Allah ba to me zai ba abin da zai saboda ko ka bi Allah ki yarda ki bi Allah ko kar ki yarda ki bi Allah za ki mutu kuma in ke mutu ba za ki dawo ba kuma gida biyu ne ko dai aljanna ko wuta wa hifzul jasadi kullihi da tsare jiki gaba ɗayansa min tarkin tsara daga barin sallah saboda haka akwai matan da ba sa sallah musamman yan mata ko ko ya ba ta sallah tun da ba ta yawo ba ko ba ku ku yaran nan kuna sallah kuna yi ga su na wa'in da ba su yawo kuna sallah ku guji ba ba sai an yi aure ake sallah annabi cewa ya ke kai shekara bakwai to iyayenki su dinga umurta ki ki dinga yin sallah in ki kai shekara goma ba kya sallah to zani a dinga yi miki kulala eh saboda haka ku gyara kun ji duk wanda ba ta sallah to daga yau ta tuba da kuna ai kun kai shekara bakwai bakwai ko har ma yan goma goma akwai wa hukukul walidai da cutar da iyaye guda biyu shi ma wannan alama ce ta cewa mutum ya bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunan da zai zo ya sa iyaye ne kuka ya sa su hawan jini akwai wanda ya kashe uwa tai uwa tai ta mutu saboda bakin cikin sa wannan shi ma ba daidai ba ne yara dole zuwa iyaye su a wannan wajibi ne Allah a bauta maka iyaye kuma kar a cuta musu wal firaru min az-zahab da kuma gudu a lokacin yaki in an samu yaki jihadi na musulunci to ko ka ji wuya ka ka gudu dake kuma ta ba jihadi ko kai sun huta ko eh ba sa jihadi da takobi sun huta in dai ba an faɗo a gari ba wa ifsadu amwalin nas ko lalata dukiyoyin mutane to na masu aje dabbobi ko fulani masu masu shanu ba wa Allah ya je ya yi noma ya kashe kuɗi wani ma ba shi ya ci wai ka zo dare guda ka tura shanu sun canye mai abinci illa ni na yi ko sun bari sun bari to illa ni ku tuba buzaye ku tuba hausawa ku tuba duk wanda aka dabba duk wanda aka dabba ya duk tsoron Allah ya tsare dabba in ka zagare ki tsare ta in san tabara gare ki ki tsare ta in raƙumi gare ki tsare shi in baraki tunkiya akuya duk abin da aka gare ki inda dabba ne ki tsara ne in sun kai banna to ki sani akwai aiki ya an kai ki wajen hakimi ko wajen alƙali to za a yi miki shari'a za a yi samar da haƙƙi to kun gani shi ne malama ta ce wa ifsaru amwalin na lalata dukiyoyin mutane wannan ba daidai ba ne bai ba ma wai ka ce abinda ma an ka ce ginan ma mutum ka zo kai mata hitsari a rafu irin yadda yara kai kawai sai hitsari ya dame shi ya zo ya buɗe al'aurarsa kawai yawan katangar mutane fitsari lalata dukiyar mutane ne domin fitsari yana kashe gina to a tuba an fahimta mai dabba ta tsare dabbarsa domin latani ya tsare dabbobinsa lalata dukiyar mutane haramun wasu kufar sagairu ana gafarta ƙananan laifuka bitinabil kaba'iri idan an nisanci miyagun laifuka kamar waɗanda da malama ta lisa kama to in ki ji tsoron Allah ki nisance su kika bar ƙarya kika bar ebu kika bar zalunci kika bar lalata dukiyar mutane kika nisanci zina wasu ƙananan laifuka sai Allah ya yi miki tsakanin ne da ki malam yasir alaiha in dai mutum ba ya dawwama akan aikata babban laifi ba in kan mutum ya dawwama bai duba ba bai nikanta ba to da babban da laifin duk suna nan rubuci malama ta ce haza akhiru ma aradna tira da hu wannan shine karshen abin da muka yi nufin mu kawo a cikin wannan littafi razaqana Allah Allah ya azurta mu wa iyyakum da ku Gani bittiba'in sunna ila al-mamat akan bin sunnar manzon Allah har mutuwa ba ku ce amin addu'a ta ce da ni da mu da ku Allah ya azurta mu da bin sunnar manzon Allah har mutuwa to ita Allah ya anshi addu'ar ta don ta mutu akan sunna yanzu ke kirka ke kika rage ke zaki ta gwagwarmaya ke ga cewa ke mutu akan sunna kamar yadda na na asaba wata mutu akan sunna an fahimta saboda ba farko ba ƙarshen za ki ga wata an fara tafiya da ita tana da riko da sunna sosai amma can ƙarshe ƙarshen rayuwar da kuma sai ta barkaci sai ta kama wasu abubuwa na da walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu da ya gwada mana rubuta wannan littafi kuma ga kai ƙarshen sai ta ce wa salatu wa salam salati ya tabbata da aminci ala sayyidil mursalin akan shugaban manzanni wa ala alihi da mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki daya wa tabi'ina da masu biya wa tabi'in tabi'in da masu bi musu wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar hisabi intaha wannan littafi ya kai وفقنا الله Allah ya datar da mu wa iyyakum da ku ila ma yuhib da aikata abinda Allah yake so wa yarda mu kuma yake yarda da shi amin Allah ya amsa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima to wannan shine karshen littafi wanda za mu mun sauke wannan littafi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi. Saboda haka kamar yadda kuka jiya yanzu littafi ne ya rage na malam musamman shi ma karatu ɗaya ne gobe za a ƙarasa in an ƙarasa shi to iya abin da muka tsara na karance-karance ga mata kawai ya riga ya ƙare sai kuma wani lokaci in akwai rayuwa in kuma mun mutu to wasu za su zo su ci gaba. saboda ko da ko da mun bar duniya to addini ba tsayawa zai ba Allah zai kawo su saboda haka yana yiwa mu dawo yana yiwa kuma sai dai abin da Allah yi an fahimta yau amma in muka koma Najeriya muka bugo mu kuma nan shi ayyuka tsako suka ce ya matan da balbai ya ce alhamdulillah abubuwa sun
sun yi kyau sosai eh to kun ga za mu ji karfin dawowa amma in muka ji an ce kun ƙara barkacewa waliya billah kun ga ai ba za mu ji karfin dawowa ba ko to in dai kuna da ra'ayi kuna so wannan aiki ya ci gaba da gudana lokaci bayan lokaci shine mu ga cewa abinda mun ga karantar da ku muna aiki da shi amma in muna samun labari kawai karatu muke yi ba aiki to kun ga ba za mu ji daɗi ba sai dai mu juya wani wuri kuma saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu kuma Allah ya sa duk abin da aka karanta wasu ga sunan sun yi ɗauka sauran sai su je su yi ta bibiya ko da ba mu za za a samu Allah mutum sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أتابع مالا الأخير Daga malam da ne ba har ma ko da masu kuma har ko da kuka saurara da mu wata kuka saurara muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako. Sannan fa ba karatu ba aiki. wannan abubuwan da aka lamta muna bayani ce mu amma sai zuwa ga aljanna kun ga baiwa Allah nan ta faro hanyoyin da za mutum zai bi ya zama mutumin kirki wasu ɗabi'un ma faɗi lallai muna da su wasu kan ba mu da su mu je mu zuwa su ma'aikata ba kasuwa ake zuwa na gaza ba dan sallah dia ada kasuwa kasuwa sallah eh kasuwa masana na wajen ruwa neman ma da shu'aibu ko wajen jira ko buɗe na kasuwa ita ta da sanari ne a buɗe mana kasuwa ilimi na kasuwa kini ba kasuwa ne da ne za a bude mana wanda majalisun mata daban na maza daban dan da yawa mata suna lura su suke son abin kuma sai su mamaye koyi na da koyi mata Allah ya muku albarka a ga ta kafin da ana samun matsala ba a da'awa sai da dawa idan babu dawa za a shiga dawa kuma ma shiga ba a dawowa ba ma a haɗa dawowa
ne an tara shi ke
to wanda ya muku alƙawari eh to ko jiki arziki ana na bayarwa insha Allah to ko ji ya muku alƙawari kuma wannan mata idan suka fara karatu da gaske suke su babu munafinci amma maza za ku ja baki eh eh karatu karatu ya zo sun su jama'a kuma waɗanda suke tare da ruwa shahidai ne yadda mata ke taruwa wajen karatu maza ba haka nan ba sai a bar da yan ƙanana yara ga sunan ko ba haka ba sai ta kuwa sai su ne ban guda abin ya zama musu dole ta wajen ana magana karatu sai su karatu ai na ɗalibai ne a karatu na kowa da kowa ne don inda amfanin karatu yake da kazo sai ka ji wani abu da ba sani ba amma na tabbata duk zaman da kuka yi sai an faɗa muku abubuwa da yawa da ba sani ba wasu kuna ganin hanyar tsira ne ta min ta je wajen kuka ya min ta'addan ta karon malami ma ba zai a rama. Kuma da ya jir an kai an tabbara kike je kirama. Eh? Kan kirama ba a warware sihiri da sihiri. A je wajen malamai ayar Qur'ani za ta warware ko malama ai ya faɗi ko. Allah ya saka wa malam da alkhairi abinda ya faɗi na daidai Allah ya bashi lada mu ma da mutane. Ku samu kuma da mu gane